بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم alhawarsu shi ne Allah kake roƙo amma sai ka ce albarkacin wane Allah kake roƙo amma sai ka ce dan darajar wane to a nan abin da za mu yi izna da shi shin muna da shakka a ba wanda yake da daraja a wajen Allah wannan shine mahallin abin nan idan muna ganin cewa ba wanda yake da daraja a wajen Allah to wannan shine mahallin da ya kamata a ce a yi tunane a kai a ga cewa haka abin yake ko ba haka yake ba Allah shi kwaya ɗaya ne kuma shine abin nufi da bukata to amma abin da yake faruwa shine idan na ɗauka malam wane ni a ganina ya fi ni daraja a wajen Allah to zan iya cewa Allah dan darajar malam wane Allah ubangiji kai man kaza kaga ashe ba malam wane nace man kaza ba a'a Allah ne nace dan darajar malam wane Allah kai man kaza ko ko misalin kaga wani abu yana da daraja kamar misalin ka shigo ka ce zan roƙi Allah amma masallacin Shehu Tijani zan je saboda na yadda masallacin nan Allah yana ganin girmansa ana samun ijaba a wajen to kaga wannan ba wai masallacin shauciya ne bane zai biya maka bukata a'a ka, kana ganin cewa yana da girma a wajen Allah yana da wata daraja sannan ko kuma ka ce a'a ka'aba ka'aba tana da girma bara in je wajen ka'aba in roƙi Allah a nan yan uwa abin da nake so in mana bayani a kansa shine Allah ƙwaya ɗaya ne ya bayyana mana kansa ya ce qul huwallahu ahad Allah ƙwaya ɗaya ne Allahu samad Allah shine mai biyan duk buƙatar da ta biya kowaye kaga buƙatarsa ta biya a duniya to as-samadu ne ya biya ta amma abinda inda giza ke saka shine Allah ya faɗa a cikin hadisi kudusi manzo Allah ya gaya mana a cikin hadisi kudusi yake cewa ana inda zanni abdi bi inda bawa na ya zace ni anan zai same ni menene ma'anar wannan maganar wannan wannan maganar ma'anarta shine zaka ga mutumin da yake shi in yana da bukata ba za ta biya ba sai an je an yi ɗawafi kana buƙatar ta biya duk yadda za a yi ko bashi zai ci sai ya ci bashi ya je ya yi ɗawafi kana yake ganin buƙatar za ta biya wani kuma in yana da buƙata in ba an masa saukar alƙur'ani ba ko saukoki to buƙatar zama za ta biya ba wani kuma in yana da buƙata wani adadi za a samu na sunayen allah ai taja wani kuma a'a kawai shi ya ziyarci malam wane ya ziyarci malam wane ya ziyarci malam wane ya je makabarta wane ya ziyarce su yi addu'a nan bukatar za ta biya amma as-samadu mai biyan bukata guda ɗaya ne shine Allah amma a irin wannan din duk da Allah shine as-samadu amma wani in yana da bukata in za ka yi mai sauka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya shi bukatar zama za ta biya sai an mai bori sai an mai bori sai an mai tsafi eh to ai shine sai an mai tsafi sai an yi bori sai an hau na ka da kana bukatar sun biya wannan shine ana inda zanni abdibi saboda kaga anan mutum sai ya zaba ya gasa za ka ɗauki mai girma a wajen Allah kai tawassuli da shi ko kuma za ka ɗauki shirme duk abubuwan da na faɗa ba mai biyan bukata as-samadu ɗaya ne shine Allah to saboda haka a nan kaga waɗannan mutane sun ce sun zo sun ce annabi ya roƙa musu Allah kaga sun yi itirafi da darajar annabi a wajen Allah amma kaga da misalin a ce annabi suka ce masu ruwa to kaga wannan wata magana ce daban annabi baya ruwa to wannan shine bidaya akan abin da ake cewa da shi tawassuli a fahimci cewa tawassuli ba tsafi bane ba shirka bane Allah na roƙe ka dan darajar malam wane ko na roƙe ka dan darajar shehu wane ko na roƙe ka dan al'arshi ko na roƙe ka dan kursiyu wannan duk ba tsafi bane wa'annan duk ba su ke biyan bukata ba Allah shine asaba da shi ke biyan bukata ina fata mu lura da wannan a suka ce fad'ullahi yughisna ka roƙa mana Allah ya taimake mu kale yace farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya daga ya daihi hannayensa fa qala sai yace anan idan za a roƙi ruwa ba haka ake ba a a haka ake in za a roƙi ruwa haka ake yawwa to haka ake in za a roƙi ruwa amma ba a yin haka to sai maza Allah ya haka da hannunsa ya ce Allahumma agisna Allah ka shayar da mu Allahumma agisna Allah ka shayar da mu Allahumma agisna Allah ka shayar da mu kala anas sai sai di anas yake cewa mai bada riwayar la wallahi yace na rantse da Allah ma nara fi sama'i min sahabin lokacin da ake wannan addu'a babu wani girgije ko kwaya daya a sama babu wani girgije wala qaza'atin ko kuma wani dan guggubin girgije kamar irin mara kauri din nan a ce can ɗaya can ɗaya to ko irin wannan qaza'a din babu wala shay'an babu wani lillimi wanda za a ce ga alamar garin yana da wani danshi ko ni'ima rana ce gajagar wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin wani dutse da ake cewa sal'u muna hangensa saboda garin ya washe fayau ba wani ba gida ba wani abu tsakaninmu da shi muna ganin shi faƙali sai ce manzo Allah da ya wannan addu'a so uku fatala'at min wara min wara'ihi sahabatun sai wata girgizanya ya ƙarama sai ta bullo bul sai ta bullo mislat tarsi kamar yadda ka san fadinta kamar garkuwa garkuwa falamma tawassatati sama'u yayin da wannan garkuwa wannan girgijen mai kama da garkuwa yayi taho yana tahowa yana tahowa da yayin da yazo tsakiyar sama sun maƙala sannan sai ce Allahumma ya ubangijinmu Allah hawalaina ba shi bane na dan kawo da gani a misra falan ma ta wasa ta yarin da ta zo tsakiya in tasharat sai ta soma fadi ta soma fadi ta soma fadi ta soma fadi sun ma'amfarar daga nan kuma da ta cika sama sai ta soma zubar da ruwa ƙala ya ce wallahi na rantse da Allah ma ra'aitu shamsa ma ra'aina shamsa sittan da aka soma sakin ruwa ya ce wallahi sai da aka kwana shida tun daga wannan juma'ar har ranar alhamis ba wanda ya ga rana in ban da ruwa ba abin da ake zugawa sun madakala rajulun ran na bakwai juma'a kenan manzo Allah yana sallah yana yana hudu ba sai wani ya shigo min zalikal babu daga wannan kofar bil jum'atil muqbilati wata juma'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah qa'imun yana tsaye ya khatubu yana khutuba fastaqbalahu sai ya fuskanci manzon Allah qa'iman manzon Allah yana tsaye shi ma yana ya tsaya ya fuskanci manzon Allah faqala sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah halakatil amwalu dukiyoyin mutane fa sun halaka wannan ruwan da ake yayi yawa yawan da yana halakar da dukiyar mutane yanzu dukiyoyin mutane duk sun halaka wan qata sublu ba a kai da kawo babu wani wanda yake ba a an daina tafiye-tafiye duk wata harka an daina ta fadullaha ka roƙa mana Allah yumsik ha Allah ya kame mana wannan ruwan ƙala sai mai badarwa ya ce fara fa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya daihi sai manzon Allah ya ɗaga hannunsa ya ɗaga hannunsa kaga na nema ne wannan ake haka haka to sai ya ɗaga hannunsa yawwa sun maƙala sannan sai ce Allahumma ya ubangijin Allah hawalaina wala alaina Allah ruwan nan a yi haka da su mu ba mu ba mu ba cikinmu ba Allah ruwan nan ya bar garin madina ya tafi can Allahumma alal akami Allah ruwan nan ya je ya zuba a kan tuddai tudanni na ƙasa shine al'akam wazirab da kuma falalan duwar watsu a tafi can a maka musu ruwa wal'audiyati da kwaruruwa wa manabitin shajari da matsirar bishiyoyi fankafa'at sai ko ruwan ya tsaya cak mazala yana faɗar wannan sai ruwan ya tsaya cak wa kharajna muka fito namshi fi shamsi muka fito sai ga rana tana dukan jikinmu ba girgije ba ruwa sai rana kamar ba a yi ba kala sharikun shariku ya ce fasa altu anasan sai na tambayi anas a huwar rajulul awal shin shine mutumin nan na farko kala sai ya ce la'adari a ban sani ba to amma anan abinda za mu yi izna da shi ita addu'a wato kamar yadda na faɗa ɗazin duk mutumin da ya daga hannu ya roƙi Allah Allah ya ji ya gani ya ji kuma zai biya bukata amma ka roƙi abu a baka abin da kake so wannan wani matsayi ne na daban kamar yadda Allah tabaraka wataala yake cewa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu ka roƙi abu kuma a baka abin wannan shi ma wani matsayi ne na daban amma a ansa addu'a wannan na kowane bawan Allah ne wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun saboda haka wannan kai addu'a ka roki Allah Allah ya karba to wannan na kowa ne amma biyan bukatar a biya maka bukata a baka abin da kake so matsayi ne na daban sannan a baka abin da kake so lokacin da kake so shi ma matsayi ne na daban a yanzu wannan kaga ita wannan addu'ar kaga sai ka ce wata aba ce wacce take hususiya ce ko kuma mu'ujiza ce ta manzan Allah wannan mu'ujiza ne saboda ƙa'idojin duk da aka bi aka bayar shari'a ta bayar na a roƙi ruwa to ai ba za a ce ba a cika su ba amma dai wato abin akwai wata isa ta isasshiya akwai wata isa isasshiya a cikin lamarin amma nan kafin maganar ta nisa ina so mana tuni akan cewa malamai sun tabbatar da cewa duk abin da yake mu'ujiza ne a wajen annabi to ya halatta ya zama karama a wajen mabiyan wannan annabin saboda karama ta waliyi yana samun ta ne daga girman darajar annabinsa wanda yake bi saboda haka za a ga cewa ita addu'a haka tsarinta yake akwai waɗanda kuma Allah yake laminci musu su Allah ba zai ɗarsa musu abin da ba zai yi ba abin da Allah ba zai musu ba ba zai sa su so shi ba kuma buƙatar da Allah ba zai biya ta ba a lokacin Allah ba zai kawo ta wajensu ba kaga wannan wani matsayi ne matsayi ne saboda haka an tambayi maulamu shehu ibrahim wata rana aka ce aka makalla mun ga a malamai idan aka je wajen addu'a in aka soma jaye-jaye wani bai har sai an ji an kosa to amma ku da kun zo in aka yi haka shikenan sai ku ce an gama ya ce to aini girmama da Allah ya yi man duk abin da aka zo aka ce ana son in roƙi Allah kaza to dama Allah yana so zai yi abin ne sai ya turo man amma abin da Allah ba zai ba ba za a tinkaro ne da shi ba in ba manta ba na ba mu hikaya ta gawan da maulamu shehu ibrahim gawan ya fahimci shehu ibrahim yana son najeriya yana son 'yan najeriya saboda haka tasa ya zamanto yana son lamarinsa kuma duk lokacin da ya zo sai ya ce lalle a shirya zama da shi da shehu ibrahim su gaisa shi yakubu gawan to ran nan ya zo shehu ibrahim ya dawo daga aikin haji sai yake gaya wa gawain yake gaya wa shehu ibrahim yake cewa ai mun samu kayan yaƙi da waɗannan takadaran daga nan zuwa shekara goma ba za mu yi kamfar makaman yaƙi ba shehu ibrahim ya ce to ai ni ko a gaya masa na fito daga makka na ziyarci manzan allah na roƙi allah a gaban a wajen manzan allah ni bana na roƙi Allah ya sa a gama yakin Najeriya. Yaya, shi ya ce ya samu makamai an tanadi daga nan zuwa shekara goma. Shehu Ibrahim ya ce, Ni kuma na je Madina gaban manzan Allah na roƙi Allah na ce bana nake so Allah ya ƙare yakin Najeriya da Biafra. Aka kuma gama yakin wannan shekarar. wannan ita ta sa idan ban manta ba 1968 ina kaulaha ga wanyaje ina kaulaha ga wanyaje kaulaha domin yayi wa shehu ibrahim godiya amma protocol na gwamnati na senegal sai suka ce su ba za su iya ba da dama babban shugaban ƙasa irin gawan a ce ya je madinatu kaulaha ya kwana ba akwai risk saboda babu security to kasan ka'ida ta aikin gwamnati mai ofis dama ake bashi saboda haka sangor sai ya gaya wa shehu ibrahim ya ce to ga bako mun yi wajen ka ya zo ya ce zai zo ya ma godiya mun shirya za mu taho garinka a kwana amma security sun ce su a tsarinsu ba za ta yi ba haka shehu ibrahim ya ce a gaya masa zan zo ni kaulaha shehu ibrahim ya taso daga madina ya zo kaulaha suka gaisa ya gaya musu ya ce ga abin da ya kawo ni saboda abin da ka faɗa allah ya yi an gama yakin najeriya to kaga irin wannan irin wannan matsayi ne girmamawa ce ta allah tare da bawansa duk wannan alayi ne na addu'a kuma shehu ibrahim a cikin neman yardar allah da yake mutane zaton suke yardar allah kawai a kofi ake zuwa mutum ya sha wahala suke sha bayan allah nan kafin su samu lamincewar allah akwai tafiyar da ya yi ta bamako tafiya da ya yi ta gine bamako yake cewa a cikin wani baiti saƙaniyar latifun na hawa kankan warrabu a atani makama kunkun ya ce a cikin wannan tafiya da nake Allah ya jawo ni ya kawo ni wani gari ana cewa da shi kankan to a nan garin kankan ɗin ne Allah ya bani matsayi na in na ce abu Allah ika za sai Allah ya yi abin a lokacin to wannan haka sha'anin addu'a yake tawassuli ba shirka ba ne ba tsafi ba ne kuma a wajen bayan Allah tawassuli tsakanin mai rai da wanda ya mace duk ɗaya ne duk ɗaya ne ba wanda yake mai rai ba zai yi ba wanda ya rasu ba zai yi ba amma daraja mai daraja yana nan da darajarsa hayyan au mai yitam yawwa mai daraja yana nan da daraja yana dare ko ya rasu darajarsa tana nan ba a cewa idan mutum ya mutu darajarsa an yi istiyarin ɗinta a'a abinda aka samu dai a cikin littafi manzo Allah ya faɗa ya ce idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu wannan shine abin da aka samu wannan kuma saboda layi ne na aiki Allah yana ganin mutum in ya mutu shi kenan a rufe fayil ɗinsa ba abin da zai shiga ba abin da zai fita sai abubuwa inda aka faɗa kaga wannan wani layi ne na jin kan ubangiji da kuma iya tsara aiki to saboda haka wannan mu'ujiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi saboda haka za a ga cewa abin nan aka ce a yi aka kuma yi ko da yake wannan ba shi ne farko ba abu dalib a abdulmutallab ya an taɓa neman sha da fari da manzan Allah manzan Allah yana yaro aka sa shi daga aka jingina shi ga kaba har abu dalib yake masa waka saboda ana tawassuli da shi sai Allah ya sauko da ruwa shine Abu Talib yake cewa wa abyadu yustasqal ghamami biwajhihi thimalul yatama ismatul lil aramili akwai an yi irin wannan sha da farin da aka roki manzon Allah ya roki Allah ruwa ana fama da fari da ya roki Allah ruwa aka yi ruwa nan take sai ce ba wanda zai man waka ba wanda zai man waka sai dai Ali ya ce annabi na san abin da kake so so kake a tuna maka da maganar Abu Talib wa abu yadda yusuf kalgama mai biwalshi simalil ya tama ismatul lil aramili amin amin sai wanne ne na Mm-hmm. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة wannan babu zai bayani akan roƙon Allah ruwan sama akan wato ana huduba akan mimbari ba tare da ana kallon gabas ba shi wato ita gabas ita daraja ta Allah ce to ya rarraba wa bayinsa sama ta samu rabanta alƙibla ta samu rabanta kaga an mai da sama in za ka yi addu'a ka ɗaga hannunka sama kaga wannan sama aka girma an mai da ita alƙibla ta addu'a amma idan za ka bauta wa Allah ka dubi ka'aba an girma ka'aba ita ce alƙibla ta me ta ibada to amma wannan ba yana nuna cewa sai an yi hakan ba kowane hali mutum zai iya roƙon Allah حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترث هو الترثي فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجت آه، فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول فقال ما أدري to wannan kamar dai hadisin ɗazin ne a babu wani canji ko ƙari a cikinsa amma ban sani ba dai bara dai a fassara shi idan akwai ƙari a cikin wannan shine wato bayanin cewa a iya roƙon Allah ko da ba a fuskanci alƙibla ba a iya roƙon Allah ko da ba a dubi gabas ba a iya roƙon Allah ko da ba a buɗe hannu ba yauwa a iya roƙon Allah idan harshe zai iya magana a iya roƙon Allah idan harshe ba zai iya magana ba kawai abinda za a yi sai a ƙudurta da zuciya abinda ake so to wannan shine yana daga cikin nau'in girmamawa da Allah yake yi wa bayinsa wani abin Allah ne zai ga yana son ka da shi abu ne wanda kai idan nema za ka yi wahala za ka sha amma sai Allah ya so ka da shi kawai sai ka ganka da shi kai kaga wannan girmamawa ce girmamawa ce ko kuma ka ga abu kana sha'awa kawai sai ka gan shi kamar kana gama faɗa ana turo shi to duk wannan nau'i ne na girmamawa na ubangiji yawwa حدثنا قتيبة يتي قتيبة يا زنتدمو بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر إسماعيل أن جعفر يا زنتدمو عن شريك يا كرؤدق شريك عن أنس بن مالك يا كرؤدق أنس بن مالك أن رجل أكون متن دخل المسجد يا شقو مسلاتي يوم جمعة رانا جمعة wannan annan rajulan cewa wani mutum za ta iya yiwuwa wannan mutum mutum ne cikin mutane za ta iya yiwuwa kuma ya zamanto mala'ika ne saboda in son samu ne an fi son a samu mutane a cikin mutane waɗanda za su rinka kula da abubuwa abin da ya kamata a gusar da shi a gusar da shi abin da ya kamata a kawo shi a kawo shi wannan ba zai yi ba sai idan akwai mutane masu bin sawun abubuwa masu tunani wanda idan kai mu karna wannan abin da al'adar mu ko yanayinmu na hausawa sai ka ce mu ɗan donkiya ne mu ba ruwanmu in dai harka ba tamu ba ce ba ni ne abu ya shafa ba to duk yadda zai kasance ya kasance ah to yanzu in ba wannan ba ruwa ake yi fari ne ake na fitar hankali fari ne na fitar hankali amma an rasa wanda zai yi magana ka duba gani sai da wani mutum ya zo kaga mutumin ba wanda ya san shi da an san shi da an faɗa ba ɗan garin ba ne ya zo ya dubi annabi ya tsaya ya ce annabi ga fa halin da ake ciki annabi ya ɗaga hannu ya addu'a wannan yana nuna mana wani tsari na rayuwa cewa idan abu ya shafi al'umma ya kamata a samu waɗanda za su samu shugaba su yi masa bayani wannan ma yana daga cikin halinmu wanda yake mara kyau ga abu yana faruwa mara kyau maimakon aje inda abin zai yi amfani a yi bayani ba za a je ba sai a sa hannu a cikin riga a yi dakuwa ina amfaninta ba ta da amfani to, to kaga yanzu wannan mutumin ba dan da aka same shi ya tsaya ya gaya wa annabi ba haka fa za a yi ta tafiya to kaga a nan abinda wannan hadisin yake daɗa nuna mana yana nuna mana cewa ya kamata a samu mutane masu basira wa'inda idan abu zai shafi jama'a kar su zuba ido a ɗauki kuka a je a kai inda za a share hawaye a'a ba inda ba za a share hawaye ba kwanaki nan na faɗa a masallaci nake cewa lokacin da harkar kuɗin nan ya taso na ce abin da ya kamata a yi a je a samu wanda zai iya cewa a yi a yi ko a bari a bari amma idan ba a yi ba kamar dakowa ake a cikin riga dakowa a cikin riga waye san da ita me ya amfaninta na ce to wannan shine amma idan za mu tsaya mu ta maganganu to shi kenan mu an ce a yi mana abin da ya kamata in aka yi mana ana da lada in ba a yi mana ba akwai zunubi to wannan surutun da muke mun yadda an haɗu an rabu kaga wa zai yadda da wannan an haɗu an rabu surutun da za ka yi na bayan fage shi kenan in aka je lahira da abin da aka yi maka cutarwa ba komai kaga ba shine sakamakonsa ba to idan kana son solution kana son warwara me za ka yi sai a je a samu wanda abin nan ya shafa ga fa halin da ake ciki ga halin da ake ciki to to wannan shine abin da wannan hadisin yake nuna mana dan ba dan wannan mutumin ba kaga ba za a samu warwara ba kuma ga shi da aka samu matsala ta ruwa kwana bakwai kwana bakwai shida ana ruwa sai ran na bakwai ba wanda ya ce da annabi ruwan nan fa yayi yawa annabi a roƙa mana Allah sai da wani mutum ko wannan ya sake shigowa masallaci ta inda wannan ya shigo nan ya shigo yayi wa annabi magana kana annabi ya daga hannu aka tsaye da ruwa to kaga in wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana al'umma idan akwai wani abu wanda yake damun mutane to ya kamata a ce a kai shi inda za a iya warwarewa a'a ba a dinka magana ta bayan fage ba wanda a yau nan ne muka fi ƙoƙari Allah kyauta ƙala anas anas ya ce wala wallahi na rantse da Allah ma na rafi sama'i min sahabi lokacin da mutumin nan ya yi gaya wa annabi wannan babu wata girgizanya wala kaza'atan babu wani a sofa ne na samun wani abu mai kama da girgije wa ma baina na wa baina sal'in min baitin wala darin tsakaninmu da dutsen sal'u babu wani gida babu wani ɗaki ƙala ce fatsala'at min wara'ihi sahabatun sai wata girgizanya ta ƙullo bayan dutsen sal'u wato ta taso haka ta bullo sai muka ga bullowarta sai ta dinga yin sama ta dinga yin sama mislar tarsi kamar yadda ka san garkuwa haka take falama ta wasadata sama'a yayin da ta kai tsakiyar sama in tasharat sai ta soma darewa ta soma fadi ta soma fadi sai da ta cika sama sun ba an fara sannan sai ta yi ruwa fala wallahi ma ra'ayna shamsa da aka soma kecewa da ruwa wallahi ba mu sake ganin rana ba sittan kwana shida cur summa da khala rajulu sai wani mutum ya shigo a da ya shigo min zalikal babu daga wannan kofar fil juma'a a cikin juma'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun manzo Allah yana tsaye ya khatubu yana huduba fassa qablahu sai fuskanci annabi qa'iman yana tsaye fa qala sai ce ya rasulullahi ya manzan Allah halakatul amwal dukiyar mutane fa ta halaka wan qata'at subulu hanya fa ta yanke fadu Allah yumsikuha anna ka roƙa mana Allah ya kame mana wannan ruwan kaga wato wannan yana nuna cewa akwai abubuwan da suke duk abubuwa a hannun Allah suke amma akwai wanda yake ko mara hankali ya san a hannun Allah suke kaga kamar ruwan sama kaga suke cewa a roƙa a roƙi Allah ya rike su shi yake turo su kuma shi kadai zai iya rike su kamar misalin rana ce Allah ke turo ta in ya rike ta ba wanda zai iya cewa ta zo to ka san tana ina kamar dare ne Allah shi yake da shi in ba shi yau tafiyar da shi ba ba wanda zai iya tafiyar da shi fara fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya daga hannunsa sun maƙarar sannan sai ce Allahumma hawalaina Allah ruwan nan a yi gefenmu da shi sai dinga haka a yi gefenmu da shi wala alaina Allah kada ya dinga zuba cikin garin Madina Allahumma ya Ubangijinmu Allah alal akami wannan ruwan a kai shi akan al'akam tuddai wazzirabi da kuma falalan duwatsu wa butunul audiyati da kuma kwaruruwa wa manabitin shajar da inda bishiyoyi suke tsirowa kala ya ce fanqala'at in ka ji an ce an yi jawabi da fa to wannan abin nan take ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fahamalat fahamalat fantabazat bihi makanan shi fantabazat fahamalat fantabazat kaga da daukar cikin da haihuwar wani abu ne sata izin ba wani abu bane wanda yake aka yi akwai tsakani fa aqla'at wa kharajna namshi muka fito muna tafiya fi shamsu a cikin rana qala sharikun shariki yace sa'altu anas ibn malik na tambayi anas dan malik a huwa ar-rajulu awwalu a huwa ar-rajulu awwalu shi mutumin nan ne na farko fa qala sai yace ma adari wallahi ban sani ba ala ayi halin dai ga abin da ya faru to kamar yadda na tunatar da mu ɗazun wannan ruwa wato yana daga cikin mu'ujiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zai zo nan gaba su kafirai ne lokacin da suka matsa wa annabi da izaya da ƙin karɓar addini da cewa su sai sun tumbukar da addini to wasu suna tsananta wasu kuma suna sauƙaƙawa manzo Allah ya roƙi Allah a yi masu fari su shekara bakwai ba ruwan sama to sai da ta kai shawa suna cin mushe sai da ta kai suna cin fata duk wani nau'i na bala'i babu abin da shawa ba su gani ba to kana aka samu waɗanda suka zo suke suka gaya wa annabi cewa an samu fa ana cikin matsala annabi a tsaya a taimakawa a jama'a an ce ma akwai hadisin da zai zo abu sufiyanu da kansa ya taso ya zo wajen manzon Allah yake gaya masa cewa to al'umma fa ta shiga kaci kai annabi ne ka zo da jin kai da waye saboda haka gashi al'umma tana cikin wahala to saboda haka wannan kaga wannan ruwan zaka iya cewa ruwa ne na mu'ujiza saboda annabi ya nuna Allah ne fa ya aiko shi kuma addinin nan addini ne na gaskiya kuma addinin nan rahama ne ubangijin da ya baku wannan shekarun bakwai kuna cikin masifa in ya ga dama fa za a iya aita tafiya haka to saboda haka a wannan yana daga abin da ake so a fahimta game da wannan kwana bakwai da aka yi ana ruwa babul istighasati ala al-minbari wannan babin zai bayani akan a iya roƙon Allah akan minbari na tuna mana cewa farkon darasin nan roƙon ruwa ana da dama guda uku da za a yi shi dama ta farko a irin zama da ake yi na karatu ko na ɗaurin aure ko na waye a iya soma addu'a daga nan in aka samu yayewa ta wuce sannan wannan kuma yana cikin irin karanta su a shafa karanta su alkur'ani sauran addu'o'i to duka yana ciki to daga nan sai mataki na biyu shine a roƙi Allah akan membari a roƙi Allah ruwa akan membari to daga nan idan ba a sami yayewa ba sai mataki na uku shine a fito mutane gaba ɗaya duk nau'in mutane su fito malamai su fito sarakai su fito tajirai su fito 'yan siyasa su fito maza su fito mata su fito yara su fito 'yan daudu su fito karuwai su fito shakiyan gari su fito 'yan tasha su fito duk a tattaru a zo a roƙi allah ruwa to, to wannan shine a zo a yi sallar nafula to kuma a juya riga a juya riga amma kamar yadda na faɗa yadda manzon Allah ya ba wai birkice riga sai ba malamai suna cewa birkice riga a mummunar fata ne ba a san shi sai dai a nan ya dawo nan kawai juyawa za a yi kaga wannan sai kamar wanda limami da yake da abaya ko alkyabba to wannan shine abin da za a yi amma su sauran mutane sai su zamanto sun sa kayansu ba na kwalliya ba kuma in za suna da isassan lafiya sai su tako da kafa a taho yauwa to shine amma in ba lafiya ba za a ce sai an zo a ƙasa ba a iya a hau abin hawa a zo to a iya roƙon Allah ruwa a kan mimbari حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قهط المطر فادعوا الله أن يس يسقي يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة قال فقام رجل فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يصرفه عنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا قال فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة آه حدثنا مسدد مسدد يا ذن تدم قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة يا ذن تدم شيكم يا سامو دقا قتادة شيكم يا جيو دقا أنس ya ce wata rana ne dai Allah sallama yana hudu ba ranar juma'a idh ya ahu rajulun sai wani mutum ya zo masa faƙala sai ce ya rasulullah ya manzan Allah qahatal mataru ruwa ya nisa da mu abinda ke fari shine ruwa ya nisa shine fari qahatal mataru ruwa ya yi nisa da mu ko a to yanzu misali idan yadda ake cikin bazaran nan sai ana ganin linshi a hankali ya tashi ko kuma ana ganin hadari haka gizai suna dan haduwa suna bajewa ai hankali ba zai tashi ba an san ruwa bai nisa ba amma idan bazara ta zo ko gizagizai babu babu linshi rana ce gajagar to kuma ana ta tafiya haka to ai kaga masu hankali hankalinsu masu bai zai kwanta ba yawwa masu hankali hankalinsu ba zai kwanta ba dole su ce to a zo a roƙi Allah aha wanne ne fadullah an yaskiyana manzo Allah ka shayar da mu ruwa ka roƙi Allah ka roƙa mana Allah ya shayar da mu ruwa fada sai sai mana addu'a fa mutirna sai aka yi mana ruwa famakin na an nasila ila manazilina to abin ban mamakin da ke cikin ruwan kamar yadda na faɗa ɗazin cewa ka roƙi Allah ya ansa maka wannan na kowa da kowa ne amma ka roƙi Allah ya baka abin da kake so nau'i ne na girmamawa ka roƙi Allah abin da kake so ya baka shi nan take wani nau'i ne na ƙarin girmamawa to annabi yana roƙon Allah ya ce ba mu fita masallacin ba sai a jiki don ruwan ya kankama ya sauko aha famakin na an nafsila ila manazilina wato ba mu kai gidajenmu ba haka muka, muka, muka jike jagab famazilla numtaru ba mu gushe ba ana mana ruwa ilal juma'atul muqbila hawata juma'a qala yace faqama rajulun faqama zalika rajul wannan mutum da ya zo ya wannan magana sai ya tsaya ya zo ya tsaya wajen manzo Allah faqala sai ya ce ya rasulullah ya manzo Allah ud'u Allah ka roƙa mana Allah an yasrifahu anna Allah ya dauke mana ruwan nan to kaga anan akwai wata magana da Hausawa suke yi ban san yadda za a ganta ba ruwa in yayi yawa sai a ce yayi gyara to kaga wannan magana ya kamata a duba ta a zo a rusa mutum garu ko a rusa masa gida sai a ce ya ruwa ce ai ruwa yayi gyara to ai kaga gyaran ruwa shi kaga wani abu ne mara kyau amma ana ganin kamar a ce ruwa yayi banna shine ba a so a faɗa saboda son ruwan da ake yi to ban san yadda za a ga wannan ladabi na bahaushe ba amma dai magana ta gaskiya ruwa yana banna yauwa ruwa yana banna a to abinda yanzu gashi an ce ruwan a roƙi Allah a tafiyar da shi ai saboda bannar da ya yi ka gani ya yi banna saboda haka a roƙi annabi ya roƙi Allah ruwan nan a tafi da shi a kai shi wani guri can to shi ne na ce ai ba ce ai dama na ce al'ada ce ta bahaushe amma ban san yadda za a dubi abun ba amma dai tabbatacciyar magana ruwa yana banna yawwa a to ka ka gina garunka na ƙasa ya zo ya ka kawaye gari ya faɗi an baka da neman zana ai kaga an ma banna a to ai ruwan in ma in fatar tirimin daren ya fi sai a roƙi Allah Allah ce a ɗauke ruwan nan dan Allah Allah ka ɗauke ruwan nan kai wani waje da shi kaga ta alayalin har wata juma'a sai wannan mutum ya tashi ya ce manzan Allah ka roƙa mana Allah ya juya mana da ruwan nan mu dai ya ishe mu haka nan sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ce Allahumma ya ubangijin Allah hawalaina wala alaina Allah gefan mu ba akan mu ba qala sai ya ce fa laqad ra'aytu sahaba na ga girgijen ya taƙaɓɓa'u wallahi yana yankewa sai ya yanke sai ya yi na zu haka wannan ya datse sai ya zu haka yaminan wa shimalan yumtaruna su can ana zuga masu ruwa wala yumtaru ahlul madina amma mutanen madina su ba a yi masu ruwa wato akwai wani abin da na tuna da shi maulamu shehu ibrahim allah ya kara masa yadda ya taba zuwa katsina to shi mutum ne mai jin zafi to da ya je katsina ya zamanto an samu jinkirin ruwa amma shehu ibrahim duk da wannan zafi dai tunda hali ne na tafiya kuma idan kana halin tafiya dole ka haƙura da yadda ka samu kanka shi dai bai ce komai ba sai aka zo ana majalisi a gidan sarki to sai sarki dukko ya turo ya ce da allah a gaya wa shehu muna fama da rashin ruwa garin nan muna so ya roƙa mana allah ruwa ka ji girmamawa da allah yake yi wa wasu bayinsa a nan take ibrahim ya ce to jama'a sarkin katsina ya aiko ya ce yana son za a yi addu'a saboda ana buƙatar ruwa a garin nan ya ce to yanzu za mu yi addu'a saboda yanzu za a yi ruwa kowa ya mazma zai koma gida in ba haka ba a jiki zai koma ya ce za mu tsaya da karatu za a yi addu'a yanzu za a yi ruwa kuma aka tsaya da majalisin ya yi addu'a kafin a tashi wasu a jike suka koma gida a katsina aka yi wannan abin to wannan su a mutane abin da ba sa ganewa su bayin Allah suna neman yardar Allah ne idan ka sami yardar Allah duk abin da ke na Allah sai yadda kai da shi an fahimci wannan to ai saboda me saboda shi Allah bai da ɗa baranta ya ce wannan kayan ubana ne bai da uwa bai da uba bai da dangin uwa bai da dangin uba duk abin da ka sani nasa ne kuma kowa bawan sani abin da yake da wahala ka samu yaddarsa in ka samu yaddarsa to in dai na Allah ne abun to sai yadda kai da shi to saboda haka a baitin da na faɗa ɗazun nake cewa mutane ba san yadda yaddar Allah take ba ne shi yasa suke makamin suke ganin beken wato saƙaniyar latifu na hawa kankan wa rabu a tsani makama kunkun rashin sanin yaddar Allah ne kuma saboda mutane ba san yaddar Allah neman ta ake a same ta ba ba haka kawai Allah zai yadda da kai ba sai ka nema yawwa sai ka nema yawwa annabtaka ce ko manzantaka za a baka ba tare da ka wahala ba amma walitaka istihadi za ka yi yadda ka san karatu ne ba inda za a zuba maka shi a kofi ka sha ba zai yiwu ba sai ka wahala to, to amma mutane wani bai sai su dinga ganin ko abin ne ya yi masa yawa su yadda da Allah ya ta yi yawa a tun ba gaba ba lagali a gaga bai kamata mutum ya sa baki kan abin da ba nasa ba eh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin